بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم tara ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da ashirin da daya wanda ya daidai da hudu ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu muna karatun littafin asfarin al-battar fi tasabbi li saharat al-ashrar na shehu al-allama wahid abdulsalam bali hafizahullah mun ji inda malam ya kawo mana yadda ake magani ko ake karya ainihin sihirin mai sihiri ko tsafin mai tsafi ko bokancin wanda ya bokanci malam ya kawo mana cewa akwai matakai uku matakin farko shine za a tsaya tukuna a gyara ainihin wato harkar tun kafin a shige ta yadda za a wa'azantar da shi wanda za a yi maganin a kuma kwashe duk wasu abubuwa na kafirci da fasikanci da bid'a da ke tare da shi ko kuma waɗanda suke ainihin kewaye a wurin da za a yi magani malam ya ce mataki na biyu shine ainihin yin maganin a yayin da shi malamin zai ɗora hannun shi akan mara lafiyan wato hannun dama ya karanta wasu surori da ainihin ayoyi na alkur'ani wanda an faɗi kwatance da kuma misalai akan irinsu to bayan mutum ya gama karatun wannan ainihin wato abubuwa da aka ce zai karanta aka ce to shi wannan mara lafiya zai zan cikin ɗayan halaye uku ko dai ya kasance ya faɗi ya suna aljanu ya magana a bakin shi to an fara maka yadda za ku tattauna kai da aljanu ko kuma ya zan ainihin wato a irin wannan halin aljanu zai iya yin bayani akan cewa sihirin yana wuri kaza in an tabbatar da gaskiya ne an ciro kaji yadda ake karya asiri kaji an gaya maka ba abu ne wanda yake za a yi ta maimaita ba in aka samo ga asiri an yi ko ga laya ba tafiya za ku yi rumboka ban kuka je rumboka kun zama arna a a wannan laya ko wannan abin ga yadda aka ce ana karya su a shar'ance wanda ya to shi ne ainihin malam ya bayanai dangane da ainihin wato cewa idan aka ainihin karya wannan asirin to bayan kwanaki sai ka ainihin wato umarci shi wannan mara lafiya sai ya dawo to a daidai nan ne lokaci ya tsire mana don haka za mu maimaito inda yace thumma yu'awidu kal marid ba'da usbu'in bayan makonni sai ainihin ka sanya shi wannan mara lafiya sai ainihin dawo gare ka idan ya dawo fa taqra'u alaihi ar-ruqya marratan ukhra sai ka ainihin sake karanta mishi waɗancan ainihin surori da ayoyi a wani karan daban kuma fa in lam yash'ur bi shay'in in ya zan babu abin da ya ji yayin da kake mishi karatu alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah kadin ta hasibir kuma a lokacin sai zama ainihin shi sihirin ya kare kenan wa in suru al marid marratan ukhra in ya zama kuma shi wannan ainihin wato mara lafiyan ya sake faduwa ya sune fal jinniyu kadib wannan ya nuna mana cewa shi aljannin nan ƙarya yake da yace ya fita walam yakhruj bai fita ba kenan fasalhu an sababu adam khuruji sai ka tambaye shi menene dalilin ainihin da yasa rashin fitar shi wa ta'amal ma'ahu bil lin sai ka ainihin mu'amala da shi tare da ainihin tausasawa ka tausasa mishi a hankali zaka bi ainihin ka tattauna wannan ainihin mas'ala tare da shi fa in tajaba in ya baka amsa wadda ta dace da dalilin da yasa ya ainihin ki tafiya ko kuma ya dawo falhamdulillah to godiya ta tabbata da Allah wa in lam yastajib in ko yake amsa maka فالضرب تسيبه والقراءة دكرات القرآن وغير ذلك من أنواع التعذيب بكم عين واتو وأنت أبوبا ببنى بجتك الليل لك نعذب توائل dukan nan kamar da muka faɗi a baya cewa banda bugun fuska banda mayi sa'annan akwai wasu abubuwa waɗanda dole ne ka tabbatar tukuna sai har ka tabbatar da cewa wannan ainihin wato aljani ya riga ya gama kewaye jikin mara lafiya inda haka da za ka rinka dukan yana karewa a jikin mara lafiya ne lallai sai ka tsaya ka lura da kyau cewa aljanin ya ainihin halarta kuma ya ari dukkan jikin mara lafiyar yadda duk inda ka buga ya bugun yana karewa a jikin aljanin ne ba yana karewa a jikin ainihin mara lafiyar ba ne wajibi ne ka fahimci wannan to ta za ka iya gane cewa aljanin ya ainihin ari ko kuma ya halarta yanzu duk ya bayyana a jikin wannan mara lafiyan shi ne ganin ainihin jikin mara lafiyan yana tsuma tamkar ainihin naman da aka yanka kamar yanzu ka je kwata ka samu an yanka sa ko an teɗe ko makamantan haka sai ka ga ainihin naman da an teɗe sai ga yana wata makyarkyata haka ko kuma sai ka ga hannun mara lafiyan yana ainihin wata makyarkyata ko kafa tana makyarkyata wannan yana nuna cewa aljanin ya riga ya halarci dukkanin jikin to duk inda ka buga bugun jikin mara lafiyan ne kam amma yana karewa a jikin aljanin ne don haka da mara lafiyan zai watsake a bincike shi ka ji dukan da ake maka ba zai iya shaida cewa ya ji duka ba mafi karanci ma sai dai ji ya ce ya ji ana dai taba jikin shi amma duka ta sai ce bai ji duka ba karanta littafin abdul nabawi na shekul islam ibn al-qayyim jawziya yace malamin su ibn taymiya ya kasance ne wani mara lafiya ruqya mara lafiyan ainihin wato aljanna ya halarto sai ibn taymiya ya sa sanda ko bulala ko tsingiya yana dukan wannan ainihin aljanna da duka ya duka aljanna ya ji zafi shine sai ya haƙura ya fita da ainihin wannan mara lafiya ya dawo cikin hayyacin shi aka tambaye shi cewa ka ji dukan da ainihin malam yake maka ya ce mai neman malam ya dake ni ban ji wani duka ba ya yi rinka yagawa ma wai ma me ya kawo shi ma wannan zauren malam yaushe ma aka zo da shi saboda aljanin ya riga ya buge shi tun a gida saboda haka ya fita cikin hayyacin shi taho wannan da aka yi bai san cewa ga inda aka taho da shi ba dukan da ake ba shi ake bugu ba aljani ainihin ake bugu kuma dalilin wannan duka shine ya zo a cikin hadisi sahihi a cikin musnad al-imam ahmad da cikin sunan abu dauda ingantaccen hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama in yazo yana yin ruqya in aka samu aljanna yayi taurin kai yana bugun shi saboda haka babu laifi kai ma in kai bugun amma ba kowane aljanna ne zaka buga ba ka ji sai aka ce sai wanda ya taurin kai ina fatan mun gani to abin da muke cewa irin waɗannan hujjojin da muke tsaya muke faɗi ku rinka tsaya kuna nakaltar su da kyau idan da kuma nakalce su da kyau ba ku ne malaman bid'a suke iya tarbe su ce to kaza da kuke ne dalili to ku rinka jin abin da ake faɗi da kyau ba wai sai lokacin da suka tare ka kuma ka ce za ka dawo ka ce wai a ina ne ma aka ce sai ce ni ma ban san ka ba ma ban ma san ka ba ma ban san ma na taɓa gaya maka maganar tun da kai sakarai ne domin sakarai shi ne wanda ake karantarwa ya ƙida da lura akan abin da ake karantar da shi ya dogara malam na da rai don haka duk sanda ta ɓaci zai tafi wurin malam in ka zo ka samu malam ya mutu ba sai da haka in za ka tsaya ka koyi karatu ka naƙalta nan take ka tsaya in ku ba za ka yi ka cuci kanka kuma ya nuna ba da gaske kake karatu ba ina fatan jama'a sun gane wannan wannan shine shenan da mutane suka yi tayi suka yi ta wahalar da malaman ƙungiyar izala a farkon da'awa malamai zai su yi bincike su zai ta faɗa muku nasoshi akan abubuwa kaza kafirci ne kaza bid'a ne su zai duk su faɗa sai ka je can saboda zangayi sai ka je ka tsogalo rikici in ka tsogalo rikici aka tambaye ka dalili sai ka ce bari za ka koma ka tambayi malam ina fa'idar wa'azin da ya tsaji da ya gaya maka dalili ya faɗa maka ne dan ka rike kai ma ka je ka zama malami sai da haka ku kiyaye domin waɗannan ƴan bid'a daga cikin malaman ƙungiyoyi suna cewa a ina ne har aka samu a duka to yana cikin musnadul imam ahmad yana cikin sunan abi dawuda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne sahihin hadisi manzon Allah ne zai yana ruqya yana ainihin bugun aljanna to ka ji wannan da kyau ka rike ka je kuma ka samu musnadul imam Ahmad ko nawa yake ka je ka saya in baka da kuɗi tafi duk inda library yake ka je ka ainihin bincika ka samu ka karanta in baka da kuɗi ka je ka samu duk inda za ka samu aran sunan Abi Dawuda ka je ainihin ka karanta khalas magana ta ƙare in mutum ya ce maka a ina ne ba ruwanka da ka ce malam wane shi ya gaya maka a akai yana cikin wuri kaza in ya ce da yadda ba sai ka ce shiga ɗakin ka ka je ka ɗauko musu madul imam ahmad ka zo ainihin a buɗe maka in ya ɗauko musu madul imam ahmad sai ka buɗe mishi sai ka ce gashi a ɗakin ka ka ɗauko gashi an nuna maka in kuma ya ce to ai kususiya ce sai ya ce ƙarya kake yi ka kawo dalili komai naɗin shi kar ka tsoron shi ko fuka-fukai ko guda dubu ne yayi akan shi ka ce ƙarya kake yi ka kawo dalili akan cewa khususiyya ce a ina aka ce khususiyya ce ku je ku karanta littattafai na usulul fiqh duk mutumin da ya doge wani nasi na shari'a yace kaza khususiyya ne wannan mutum dan ta'adda ne ga shari'ar musulunci sai ya kawo dalili in ba haka ba kai ma sai ka dubi sallar azhar da la'asar da magariba da isha da asuba ka ce duk khususiyya ne sai manzon Allah kawai banda mu in taba ka ce khususiyya ce me yasa ka ce haka ka fahimta suna da haka suke cewa ba sai mutum in kace in kace mishi ga shi manzon Allah ya yi rukuya ya yi magana da aljani ya kori aljani ya umarci aljani da yayi kaza ya yi mishi tsawa ya yi kaza sai ce to mun ji wai yanzu ka gama kure shi kenan dan da ya ce babu sai ka ce akwai gashi to kuma sai ce hususiya ce sai ka ce ƙarya kake yi kowaye shi ba malamin izala ba ko malam bakar gumin ya dawo duniya in ya faɗa haka ka ce ƙarya kake ku gane wannan kowaye kai ko abubakar siddiq ne rabbin hadisin manzo Allah sai an dubi tsada idan shi an ce ƙarya kake ba wanda ake jin kunya faɗin hadisi zai shi yasa mutanen ma an gina musu girman shehunnai da malamai ne a zukatansu shi yasa in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi magana ko in Allah yayi magana in wani malami ya rushe magana Allah ko ta manzon Allah tun da sun fi ganin girman malami fiye da manzon Allah sai su kasa wa malamin raddi amma za su iya manzon Allah raddi saboda ba san darajar shi ba za su iya wa Allah raddi saboda ba san darajar shi ba amma in malami ya faɗa sai a ji nauyin shi a ce to ai malami ne a'a shi kuma wannan fa manzon Allah ne shi kuma wannan fa Allah ne da kanshi sai da haka ya jama'a ku gane wannan ba a jin kunya kowa idan gaskiya ta bayyana ko sirikin ka ne malami yana ainihin wa'azi ya faɗi abin da yake ƙarya ne sai a ce ƙarya kake yi duk malaman nan da kake jin ana ƙaryata su a cikin hadisi karka ɗauka karka ɗauka ƴan jiya ne karka ɗauka ƴan ƙwaya ne ba ƴan kulab bane ba ƴan caca bane malamai ne masu naɗi a kansu da alkyabba da doguwar riga da duk inda kake ganin siffar kamala amma duk wanda ya karya a cikin hadisin annabi kwaya ɗaya sai an yayata shi duk duniya an ce makaryaci ne shi malamai suka ce in ma malaman hadisi da basu haka da baki ɗaya sai a ce sun zama fasikai sun ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ka kiyaye in ka jawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka suke yanzu ga hadisi nan manzon Allah in zai tawo masallaci wani lokaci sai tawo da jikashi kuma dai sai za ta ya ta auya sai sallah da ita haka wasu ta yi suka ce ai khususiya ce ma'ana ba cewa aka yi asalatan sunna ne ɗauko yaro kai sallah da shi ba aka ce halam ne kana da wani yaro ya makale maka za ka yi sallah aka ce ba laifi taho da shi a hannu za ka rungume shi a wuya ne ina ne kana rungume da shi ko wata dabba mai tsarki kamar maje ko makamancin haka ta saba da kai sai ta makale maka sai kuka taho in an zo sujuda ka aje ta in an dago daga sujuda ka dauke ta sai suka ce ai khususiyya ce wannan sai dai manzon Allah kaɗan ne zai iya haka shine malamai suka musu raddi karanta ainihin bulugul maram ka karanta kuma littafin fiqh sunna baka isa ka ce kaza khususiyya ba ne sai da nafsi ku karanta littafin alwarakat na usulul fiqh baka isa ka ce kaza khususiyya bayan gashi an kawo maka sai kana da nassin da yake bai gaza wannan nassin karfi ba misali Allah ya ce ai sallah azhar la asar magriba isha sallah asuba salloli biyar to baka isa ka kawo wata magana kawai ta ra'ayi ko na hadisi da ishi ko wata aya wadda ba ma'anarta kenan ba ka ce to ai waɗannan salloli biyar khususiya ne ga ainihin annabi da sahabban shi kawai mu a yanzu ba sai mun yi ba sai a ce ba za a karɓa ba sai ka kawo kamar yadda dalili ya farlanta sallah sai kuma ka kawo dalilin da yake ya kai ƙarfin wannan ko ya fi wannan ƙarfi wanda zai ce to sai suwa ne ne kawai za su in ba haka ba sai a ce kayi ƙarya kuma sai ka tuba ma ba fa wai kawai za a ce ala gafa kamalan kayi ƙarya kun zama fasikai sai ku ce kayi ƙarya idi ko tanko ko musa kayi ƙarya sai a ce kuma ana jiran ka da ka tuba ba wai kawai mutum zai yi ƙarya ne kawai shi kenan kuma to aka rama kallahu ai dai abin da ko da an ce ba haka ba wani kayi ƙarya kawai sai a ce kazabta ya adu wallahi ƙarya kai ku karanta bukhari babin ilimi ku gani kitabul ilmi kitabul ilmi yayin da muqabala ta hada ainihin abdullahi dan abbas da wani malami mai suna hur dan kai shin wannan mutum da suka tattauna a cikin alqur'ani da annabi musa suka yi tafiya tare wane ne ibnu abbas yace khadir ne musan kuma musan bani isra'ila ne shi kuma wancan malami ya ce a'a ba khadiru ba ne ba kuma musan banin isra'ila ba ne suna cikin takaddama sai ga wani malami ya zo ya ce mai suna ubayy ibn ka'ab cikin sahabbai sai suka ce jayayya muke ala gafa ta malam ka ji ka ji ka ji ka ji sai ce kazaba adiyullahi yace hurru maqiyin Allah malami ne fa da nadi akan shi da komai yace hurru din maqiyin Allah ne ƙarya yayi sai yace ga abin da manzon Allah yake yaushe kuma za a ce ba haka ba nisan bani isra'ila ne to haka ake mutum ya karya to sai a ƙaryata shi to sai a ci gaba da tafiya a biya wuce kenan amma kawai mutum ya ƙarya kuma a ce a tutun da malam ne a rurrufa duk waɗancan da kake karanta cikin nizamin itidal cikin littafin alkashif fi du'afa'i الضعفاء والمتروكون مع الامام الدار قطني بن نسائي بن امام البخاري da dukkan san jarh wa ta'dil da kake karanta duk wanda kaji an ce makaryaci din nan ba sai dan kwaya bane ko mashayin jiya ƙarya yayi a cikin hadisin annabi ko a cikin hadisin mutane ya zo ba mutane labari sai aka karyata shi kuma aka rubuta fiye da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu kuma ana tayatawa ana cewa wajibi a karantar da jama'a wani fa makaryaci ne jama'a kun ji sunan shi kun ji sunan uban shi kun ji sunan kakan shi kun ji sunan ƙauyen su kun ji sunan babban ɗan shi kun ji inda ya fito iri kaza ne shekara kaza sai an yi maka tas a ce makaryaci ne Allah ya kiyaye to shine sai ainihin malam yake cewa a وإن لم يسرع وإن لم يسرع المريض إذا كما شيء أن أي مرة لا فيها بفات يا سوما بفا ولكنه شعر بدوخة سيدي يجي أي من جكين شيء مش نوي أو رأسا ko kuma jikin shi ya rinka bari jikin shi ya rinka motsi haka aw ghairi zalika ko kuma wani abu makamancin haka fa a'tihi sharifan musajjalan alaihi ayatul kursi sai ta ainihin bashi kaset wanda ita dauke da ainihin ayatul kursi mukarraratun wanda aka ainihin maimaita maimaita ayatul kursi ayatul kursi ke ciki da bayan kasar din domin da sa'atin kasar wanda yake da awa daya yastami lahu kullu yawmin salasa marratin ya rinka sauraron wannan kasar a kowane ainihin yini sau uku domin da shaharin kamilin tsawon ainihin wata guda bisan ma'at ya rinka sanya headphone fil ubnani ya rinka sanya headphone irin wannan da kaga in gayu suna sawa to ba haram bane don kada ga yan iskan america na sa a ga kuma wani malami ya sa a ce an fagon shi yana jin music a'a ba music kadai shi bature ya yi ne don a ji music amma kai za ka iya sa ka ji kira'a in ba haka da ita rediyon ai bature ya yi ta don a ji music ne shi ya sa ya mata trouble da batis da menene saboda yan tattattattattar da abubuwa ɗin na bature su shiga ciki amma kai sai ka sa kana jin karatun alkur'ani saboda haka ba a hana ba ya kamata mutane su daina gidadancewa cewa karka je kawai kaga shi kenan wani ya sa sama'a ya sanya irin wannan ainihin wato headphone yana jin kira'a ko kuma yana tafiya yana ainihin jin kira'a da irin wannan ko yana zaune yana ji a ce an fauce shi yana jin music yana jin disco mu rinka fassara ta alheri jama'a mu daina jawo kanmu bala'i duk mutumin da ka zaga fa baka cuce shi ba kanka ka cuta sallolinka da zakka da biyayya iyayen nan za a ɗiba ranar kiyama a biya shi shi yasa kai kawai kanka asara saboda haka ainihin sai a sanya mishi ainihin ya ba shi ya sanya a kunne sun ma ya atika ba da shahar bayan wata guda sai da yayin ka kai malami taqra'u alaihi sai ka sake karanta mishi waccan ruqya fa sayakunu qad shufiya insha Allah ta'ala in Allah madaukakin sarki ya so zai zanya warke a wannan lokaci wa illa in duk da haka da ya zambe warke ba fa tusajjilu lahu suwara safati yasin ad-dukhan al-jin sai ka ainihin sake daukan mishi suratul safat da suratu yasin da suratu dukhan da suratu jinni sai ainihin ya a ɗaukar mishi ala sharifin a kasar guda wa yastami lahu aidan salasa marratin fil yawm sai ya ainihin rinka sauraron wannan kasar so uku ainihin a yini guda li muddati salasati asada gwargwadon ainihin makonni uku fa yushfa bi idnillahi ta'ala da izinin Allah zai warke wa illa in bai warke ba tazidu lahu fil mudda sai ka sake ɗiban mishi wani adadin kwanaki wasu adadin kwanaki ka ce zai zai sake sauraron ci gaba da wannan kasar na suratul safa da yasin da suratul dukhan da suratul jinni jama'a mun gane wannan da kyau ko to matakan da ake bi kenan alhalatu saniya hali na biyu wanda zai faru bayan karatun an yash'ur al-marid fi asna'ir ruqya bi dawha aw ri'da aw intifada aw suda'in shadidin yayin da kake karatun wani lokacin sai zama mara lafiyan ba suma zai ba don wancan hali na farko ka ji an yi maka ne akan in ya suma a halin farko abin da aka ce maka kenan aka ce ka ji yadda za ka tattauna da aljani to wani lokacin zai zan za ka karatun sai zama shi mara lafiyan yayin da kake karatun sai rinka jin dauha jikin shi yayin nauyi aure ida ko kuma ɓari jikin shi rinka ɓari ri'ida da ra'isha ko ra'asha duk abu ɗaya ne yanzu jikin shi yana masarkata haka kana karatu a wanki faba ko kuma sai da ainihin jikin shi kamar kwalla ana hura ta kamar ana ya kwalla fanto haka ya rinka jin jikin shi yana kumbura haka ya rinka jin jikin shi yana ɗagawa aw in shadidin ko kuma ya rinka jin ciwon kai mai tsanani yayin da kake karatun sai malam ya ɗige ɗige au au au au kenan ko kuma ya rinka jin wasu abubuwa dai suna ciwo ko ji kunnen shi yadda ka san an sa mishi irin abin hudar karfe na walda din nan akwai wani abu da ake sawa in za a huda karfe na masu walda wani abu ne aka sa sai da yana motsi kirrrr yana cewa duk karfin karfe zai huda shi insha Allah to wani lokacin in ka zo ka nema da lafiyan karatu sai zan sai ji kamar an sa mishi irin wannan sai ji kamar ana huda kunnen shi har zai ga yana kokarin ya gudu daga inda kake karatu walakin nahu la yusra sai dai a irin wannan halin sai zan ba zai suma ba fi hadhihi hala a irin wannan halin tukarriru ar-ruqya ala al-marid salata marrat sai ka sake maimaita mishi ruqya wannan ruqyar da kai jikin shi ya taba ko ta jin wannan jikin shi ba daɗi in ka gama ba abin da ya faru sai dai wannan makarkata sai ka sake maimaitawa ka sake maimaita ta fa in suri'a in ya faɗi ya suma to amiluhu kama fil halatil ula sai kai mu'amala da shi aljannin kamar yadda aka bayyana a halin farko wa in lam yusra in ko idan bai faɗi ya suma ba walakin bada asir ra'ida wa suda ya hifani wa yahda'ani faqra alayhi ruqya iddata ayyamin fa sayishfa bi idnillahi insha Allah ta'ala bi idnillahi ta'ala yace sai in yawan ka ainihin karanta a karo na biyun bai faɗiwa suna ba sai dai jikin nashi ya ainihin rinka yin ɓari ɗin ya kuma rinka jin ciwon kai amma sai zama ɓarin da ciwon kan ya yi sauƙi a kan halin farko na karatun farko kuma abin ya yi ƙasa ƙasa sai ce sai ka ɗibi wasu kwanaki sai rinka zuwa kana ainihin karanta mishi ainihin ita rukuwa ɗin in Allah ya so zai warke ka duba da kai karatu ya zan bai faɗiwa suna ba aka ce maimaita na biyu bai faɗi ya ba ban maimaita na uku bai faɗi ya na ba to shi kenan sai ka duba ka ga shin wannan ɓarin jikin yana rabuwa tun da kake karatun eh to sai ka aje cewa biyu ya zo kai mishi karatu ko safe da wannan ko safe da rana da wannan ko makamantan haka duk in ka bi waɗannan abubuwan a hankali ka bi mu a hankali za ka ji dalilai a kansu ɗaya bayan ɗaya insha Allah matsalar da ta faru shine akwai wasu zindiƙai da ka yarda da su ne suna cewa kansu malaman sunna to sai suka riga suka bata kwakwalwarka suka ce maka ƙarya ne babu hujja don haka yanzu kai ko ka ga hujjar sai ka zama kamar irin kafiran da Allah ya siffanta a can baya wa in yaraw sabila rushdi la yattakhiduhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhiduhu sabila duk inda zaka ga gaskiya ba za ka fahimci gaskiya ba ce don ne sun riga sun lalata tunaninka shi yasa aka ce malamin bid'a ko ya tuba sai dai a samu wata sana'a ko wani jali a bashi amma matuƙar zai zo yana karantarwa yana nan yana ganin bid'a tana da mutunci domin sharrin bid'a bai kai sharrin shirka ba ga ta'asirin fata jama'a domin duk inda mushriki yake ran da ya bar shirkan nan dama shi ya san shirka ƙarya ce amma ɗan bid'a shi sharrin shi shine shi yana ganin yayi wani abu ne ma a addini wanda ma fata yake Allah ya bashi lada shi ko ba ma guje yana musulunta aka nuna mishi wannan gunki da yake sujuda ko kaza ko kaza kafirci ne shi ke nan yanzu ya san ya samu Allah ne wanda yake na gaskiya shi yake biya ban na ƙarya amma wancan mai bid'a shi dama a cikin addinin ne ya kago ya ƙara kuma yake ganin yin haka ma falala ce to duk inda aka tafi aka tafi aka tafi aka tafi sai ka ga yana yarjan baya shi ta bid'an nan fa da aka bari fa shi dai gaskiya an yi shi kun karfi ne shi yasa za ka ga kashi tamanin bisa ɗari na irin waɗannan malaman sun koma tsafe-tsafen su da goro da layin su da makamantarsu me yasa saboda akan haka iyayen su suka haife su akan haka iyayen su suka mutu suka bar su malaman su suka karantar da su suka mutu suka bar su a haka daga baya sai suka ce sun tuba da suka ga an kura karatun su to da suka ji an sassauta sai kuma sai suka koma cikin kafircin su shi yasa malamin bid'a yana da haɗari a cikin ainihin addinin musulunci malamin bid'a yana da hadari a cikin addinin musulunci duk sharrin su ne duk ya ja muke tsawaita karatun nan ba haka ba karatun za a zo kai tsaye ba da aka zo da matsalolin nan ba su sani ba sai su ce kai ne ba mu sani ba don haka a karantar da mu ba sai a zauna a karantar da su an zauna lafiya a'a sai suka ce ba su sani ba amma fa bai halatta ba ba su sani ba amma bai halatta ba kaga jahilcin su shi ya haifi fatawa ta ilimi ba su san abin ba amma kuma duk da basu sani ba amma bai halatta a yi ba saboda tsabagen karatu Allah ya kiyaye to shi ne sai yake cewa in ainihin aka yi wannan sai a ga wannan larura tana lafawa sai ka aje wasu kwanaki sai ka rinka mishi karatu na alkur'ani din zai warke da izinin Allah kun ga waɗannan abubuwan babban abin dama da ake so tun farko ka nuna mara lafiya kenan aka ce ka nuna mai abin a hannun Allah yake ka kawo mishi tarihin magabata da wannan larurar ta same su annabi ayyu da aljanni ya shiga jikin shi sai da ya shekara goma sha takwas sannan Allah ya ba aljanni izinin ya fita an yi wa annabi Muhammad asiri sai da ya kwana arba'in sannan ya kare don haka sai kace mishi to kaga da ni da kai karfin imanin mu bai kai na annabi ayyub da balle na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka za mu ci gaba da abin nan har ran da Allah zai taimake mu abin nan ba a hannuna yake ba a hannun Allah yake in ka warke ka gode ma Allah in ka ga baka warke ba karka dauka cewa ban yi maka abin da ya kamata bane a'a al'amari ne a hannun Allah don haka duk waɗannan matakai in an zo kaza sai in bai samu ba sai a ce a ci gaba da mataki kaza sai in bai samu ba a ci gaba da mataki kaza to amma mutane saboda irin jita-jita da ake yaɗa musu a cikin gari sai kai mutum ya zai ce ya zo ne a cire aljani sai ce a ai mu za mu cire aljani Allah ne ke cire aljani ya dai mu karanta alqur'ani ne addu'a in Allah ya sa aljanin ka ya fita shi kenan Allah ya sa asirin ka ya karin shi kenan to saboda ne saboda mutane sun saba yadda boka yake musu da an je wurin boka sai a ce sai kai mai gobe da nisa dukan mai gobe da nisa ana wasa shi ana karya saboda yanzu yanzu za a kawo musu matsala a waye gari shi kenan matsalar ta ƙare to boka arni ne boka kafiri ne da shaidanun aljanu yake aiki waɗannan shaidanun aljanu da shi da su Allah maɗaukakin sarki yake ishara akan cewa man kana fi dalalati falyamdid lahu ar-rahmanu madda wanda bi ya kasance cikin bata sai Allah ya ƙara fadada mishi batan shi in ka riga ka bata Allah ya rubuta takardarka ko sunanka cikin sunayen yan wuta shi kenan duk abin da ka tafa gaba yanzu nan sai kai nasara akan shi to shi yasa sai a ce a to ai wani ma an ce na fitar da aljani to a je a kai yarinyar nan yanzu ya cire mata to da an je in aka ji abin da ya tukuna sai a ce to ko da ma abin ƙarya ne a ba ƙarya ba ne gaskiya ne ai akwai bambanci tsakanin wannan Allah yake bi Allah ku ba a mai karan tsaye wancan kuwa shedanin aljani yake bi da shi da shedanin aljanin sai Allah ya musu talala duk abin da suke so sai Allah ya ba su domin ne domin ba su da komai a lahira shi yasa ka bambanta abin sai ka yi haƙuri don karka ji an ce ai ga wani yana karatun alqur'ani aljami ya fita ko asiri ya kai ka dauka da an je kai za a dawo an warke a'a abu ne a hannun Allah ta iya yiwa daga zuwa a dawo an warke ta iya yiwa kuma sai a shekara ko a shekara biyu ba a warke ba ka sani da cewa ko da mara lafiyar nan bai warke ba gaba daya aka ci gaba da karatu har nan da shekara goma ko talatin da Allah ya ɗauki ran shi shin ya mutu ana ne akan shi addu'a addu'a kuma hadisi sahihi cikin turmiji annabi yace huwal ibada ita ce ibada to ya mutu ana roƙon Allah addu'a ibada ce ya mutu ana bauta Allah akan shi shin ya mutu a halin kuskure ko kuwa ya mutu a halin imani da daidai to ashe abin da ake so kenan amma in ka dauka cewa ai an yi an yi an yi har yanzu ba wani abu wannan ya nuna abin ƙarya ne ma'ana annabi ayyuba da ya shekara goma sha takwas yana roƙon Allah yanzu addu'a ta shi ƙarya ce kenan ko kuwa cewa aljanin ya shige shi ƙarya ne bayan ga Allah shi ya bada labari da kanshi annabi ayyuban da kanshi yake faɗi wa ko addana ayyuba in nada rabbahu anni masani ash-shaytanu bi musbin wa azab to Allah zai ƙarya ne to amma ai me me Allah ya bamu labari annabi ayyuba yake yi in nada rabbahu kiran ubangiji shi yake addu'a yake yi addu'a ƙarya ce amma lokaci ne sai san da Allah ya ga dama shine Allah ya nuna kahariyar shi ne ikon shi da rinjayar shi cewa sai yadda da kai kowa ya kai yasa duk wanda ka je zai maka rukuwa ya ce maka haba akwai wani aljani da ya gagare mu a duniyar nan ni na wasa ne kaza kaza ƙarya yake mushriki ne shi ma'ana ya yanzu ya kwaci mulkin Allah kenan Allah ne kaɗai ya isa ya ce babu wani wanda ya isa a gaban shi amma kai ka ce ba wani aljanin da ya gagare ka Allah ya ga dama sai sa aljani ya zama sanadin mutuwarka الإمام القسطلاني من شرح البخاري قسطلاني الجنين يكشيشي الإمام القسطلاني من شرح البخاري با أسقلاني با كسيائي با أسقلاني با ابن حجر من فتح الباري أكو قسطلاني هنا دا أين من شرح البخاري سنة شرح إرشاد الساري مجلد جيمة شاد يرمي ana buga shi kuma a tsohon bugu a gefen sahihu muslim sharhin sahihu muslim a cikin mujalladi goma wannan mutumin aljani ne ya shiga jikin shi ya kashe shi malami ne kuma na sunna shi kenan sai a ce to yaya kuma abin ya kashe malami a shi abin ƙarya ne to yaya ya shiga annabi ko ko malami ya fi annabi ne Allah ya shigar da mu shi ne sai malam yake cewa fa in lam yatimma shifa'u idan duk aka ɗauki waɗannan matakai har yanzu dai waraka ba ta cika ba mutum bai warke ba malam yace tatba'ul ati sai ka bi waɗannan matakai ba su kamar haka al'awwal matakin farko تسجل له سورة الصافات كاملة مرة واحدة وآية الكرسي مكررة على شريط ويستمع له ثلاث مرات يوميا سيكا أوكم مش سورة الصافات إنت من سورة الصافات كتيتا سورة الصافات سجدا بكم آية الكرسي أنا يوم من يتاتا أتكين كسر جدا يرنجا أيضا سوارنا من كسر سوئكو da safe da rana da daddare kamar da na faɗa makon da ya wuce duk waɗannan kasusuwa ko muna da jerin jesu jama'a ɗaya bayan ɗaya har shi ne inda ku manta ba a lokacin nake cewa kun ga duk waɗannan matsalolin yanzu ku za ku same su cikin sauƙi ne domin yanzu har masu ƙaryatawa nan an gama ƙure su kaka sun ja bakin su na ɗoyi sun yi shuru ba su da ta cewa an gama ƙure su an gane cewa zindiƙai ne fasikai ne dama ƙarya suke da suka ce su malaman sunna ne ashe malaman ɗariƙa ne mun fahimci wannan da ko me yasa saboda ga sunna karara ta zo madadin su tsaya su bincika shikenan sai hasada ta kashe su kamar yadda ainihin hasada ta yi malaman dariƙa ba gaskiya ta zo karara su tsaya su bincika a shi yadda ta cewa sai ya tabbatar da abin da Allah ya tabbatar da abin suka yi shiru mun kaji malaman dariƙa maulidi za a yi sun tashi aiki baki daya an hada su da yan islamiyya daga su sai maulidi iya aikin su kenan la khaira fihim kulliya ba su da wani aiki yanzu to su ma waɗannan shi kenan yanzu sun tashi aiki in sun kira abin ba wanda zai zo tunda ku ne kuka ce mutane jama'a masu jin kishi ku zo ga ruwa mutane na zuwa sai suka ce ta kuke da gaske muke ashe ku sakararru to yanzu da aka ce a ku zo ga ruwa ba ya zo kai aka ce zo ga sunna kuma sai aka zo za a yi aiki da sunna sai kuma ya zama shi malamin ne yake sukar sunna ashe da ma zindiki ne yahudi ne a cikin rigar sunna Allah ya kiyaye da saboda haka jama'a kun ji duk waɗannan kasusuwa duk wanda yake son su muna nan da waɗannan kasusuwa sai ka samu kofi sai ka ajiye duran da aka samu matsala sai ka ainihin yi gadin ɗin shi sai ka bayar ba wai ka bayar da wannan ba don ka bayar da wannan to in ka zo wurin mu kuma mun mutu fa ko kuma mun tashi daga garin ko kuma baka san da muka ba a duniya shi yasa duk dama in ka same ta ka rinka tattalinta in ka samu master copies na waɗannan kasusuwa sai ka aje su su ne masters mu ma haka muka yi jama'a da muka samu waɗannan kasusuwa sai muka aje su in ka zo komai gaggawa ka ba za a ɗau master ɗin a baka ba ko aro da za a baka ba don haka da aka aro ta iya ka je ka sa tsohuwar rediyo tun zamanin premier ta tuntunka shi ta tashi aiki mun fahimci wannan da kyau a komai gaggawa komai oganci komai rashin lafiya sai a ce sai ka bari sai an dauka a to kai gaggawa kake sai a ce to ka hakura ba za ka hakura ba to shikenan to to tafi shikenan ba za a dauka ba to ba za a taimake ni ba sai a ce eh ba za a taimake ka ba tunda yaya mutum zai a ma'ana yanzu nan sai ka zo wurin tela saboda kana gaggawa baka da sabuwar riga sai ya dauki rigar sallar shi gobe idi ya baka saboda shi ne tela shi kuma ya tafi da guntun wando aha duk gaggawa ka sai ce ka yi haƙuri a yi dare a maka ɗinki to haka in ka samu kwafis na waɗannan sai ka adana su adanawa ake irin waɗannan abubuwan za ka zo wata ran ka nune su ka rasa inda za ka same su za ka nune su ka rasa inda za ka samu ko littafi ne ka samu kana ganin shi birjik a kasuwa ko ka adana shi masu maɗaba'a akwai littafin da in suka bugo shi yawa a duniya sai su kai wajen shekara hamsin da ba su sake buga shi ba tun da in suka buga kuma zai zama kwanto a kasuwa yanzu littafin da nake gaya maka kwanaki nasbul majanik li nafsi qissatul gharani babu inda zaka je ka same shi a duniya sabo na Muhammad Nasiru Dinin Albani an buga shi wajen shekaru hamsin da biyar da suka wuce duk wanda yake da shi tsohon kwafi yake da shi ko photo start ba a sake buga ba saboda lokacin an buga ya yaɗu a duniya in aka ci gaba da bugawa zai kwantai to kuma har aka zo kuma ana da bukatar shi kuma ba a sake buga ba to in kana da shi da ka wulakanta sai ka zo ka neme shi sai ka rasa shi yasa ko littafi kake da shi ka adana shi amma ka bar shi nan mai taushe nan mai kuka nan yawu nan majina wannan shafi ya shafe nan yaro ya ɗauki maka ya buga ba ka da mutunci kai kanka tunda ba ka mutunta karatu Allah ya kiyaye to shine sai malam yake cewa asani abu na biyu yuhafizu ala salati fi jama'atin kun gani jama'a duk farko shi yasa na gaya mana waɗannan ka'idoji ba kamar rukuya bane ka'idojin musulunci ne za ka ce mishi kai ka rinka kula da sallah a cikin jama'a sallah a cikin jama'a saboda hadisi ya zo sahihi cikin musnad al-imam ahmad manzo Allah yayi misali da mauramin sallah cikin jama'a da cewa kamar kwatankwacin akuyar da ta ware ne awaki suna tafiya ɗiyar su su ɗari sai guda ɗaya ta ware shin in kura ta biyo za ta cinye ɗarin nan ko guda ɗaya to haka shedan ya fi samun nasara a kanka masu sihiri sun fi samun nasara a kanka in komai naka a ware kake yi amma ka rinka haɗuwa tare da jama'a li'anna yadal jama'a li'anna yadallahi ma'al jama'a hannun Allah yana tare da jama'a shi yasa sai ka ce mishi rinka kula da sallar jama'a a salis na uku yaqra'u ba'da salatin fajr bayan yin sallar asuba kullum sai ka ce rinka karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mi'ata marra kafa ɗari za ka ce rinka yi yaqulu ba'da salatin fajr bayan sallar al-fajr mun fahimci wannan la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir haka zai kafa dari kafa dari ba kuma irin bayan dariƙa da suke ba wannan ai iskanci ne wannan ba zikiri bane wallahi ya kamata mutane su gane Allah fa ba abokin wasan bane fa jama'a tsayawa za kai kana yi dalla dalla لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أحنكلي أحنكلي جماعة gaggawan ne kake kai da aljanu ya shige ka ba dan Allah yake ce ka zo da Qur'ani ba ba boka za a kai kai maka saka ba a ce za a yi maka girka ka haukace a dake ka a ce uwa ka sai ta kawo saniya mun fahimci waɗannan abubuwa to sai aka ce maka ga abin da ka yi zikiri ne kalmar shahada ce zaka faɗi kuma wannan da ya faɗa maka ba ɗariƙa ce baka ba hadisin manzo Allah ne yana cikin Bukhari da Muslim da muwaɗa ta Malik hadisi ne da yace maka duk bayan sallah alfijir ka rinka yin la ilaha illallah kafa ɗari ba ɗariƙa ba ce wannan shari'a ce wannan hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace duk wanda ya sallah alfijir ya irin wannan zikiri kafa ɗari Allah zai kare shi daga sharrin shaitani Allah zai daga darajar shi Allah zai ainihin ba shi lada fantar ya'yanta ya ɗa hudu daga cikin ya'yan annabi Isma'il hadisi ne sahihi ba dariƙa ba ce wannan saboda ɗan ƙungiya sun je sun je a je a garin Suleja sun ce ga su suna ƴan ƴan ƴan rukuya suna ba da ainihin zikiri ka ji su hadisin manzo Allah ma ba su san manzo Allah ya ce a wannan kafa ɗari ba saboda jahilci ya gama kai su kwana Allah ya kiyaye sai ce da muddatu shaharin ma'amula haza tsawon wata guda zai bi yana kula da wannan tare da ainihin wato kula annal alama akan cewa shin wannan ciwo satajidu alaihi fil ashratil ayyamil uwal al'ula in ya fara waɗannan ya fara kula da wannan ainihin zikir din zai zama wannan shaitanin aljanna yana shan wahala don haka goma ta farko to zai ji ainihin ciwon yana karuwa ciwon sai ji yana karuwa aw khamsata ashara yawman taqriban ko kuma kusan kwana goma sha biyar thumma takhiffu tadrijiyan sannan a hankali sai kuma larura ta rinka raguwa ku kiyaye jama'a in ya fara to zai zama yana dabbaka wannan shedanin aljanin da ke tare da shi kenan in asirin ne zai zama asirin yana konewa to a yayin da wannan matsalar take haka sai aljanin lokacin kuma zai rinka kokarin ya ci karfin shi don haka azabtarwar da yake mai sai ƙara to sai in an samu mara tunani sai ce a malami ya ce rinka addu'a kuma ina addu'a madadin larurar ke ƙasa kuma na ji tana ƙaruwa to ci gaba tana ƙaruwa tana ƙaruwa in abin ya abu to kayi galaba akan shaidanin kenan sai ka ji larurar tana raguwa ko ya ƙone ya mutu ko kuma ya ainihin fito ya baka guri Allah ya taimake mu sai ce shi nihayatu shahari yakunu qad intahal alamu inda zalika ya ce a ƙarshen watan sai zama wannan ciwon da yake ji yana ƙaruwa to zai zo yana ƙasa ƙasa har sai ji ya ƙare fa ta ƙarawa alaihi to shi ne sai ka sake mishi karatu falan ya sha'ura bi shay'in to ba zai sake jin komai ba insha Allah ta'ala in Allah madaukakin sarki ya so wa yakunu sihiru qad batala sai zama sihirin ya ɓaci kenan wa rubama zallat ziyadatul alam tula shahari ta iya ruwa ƙaruwar wannan ainihin wato ciwo da zai rinka ji yayin da ya fara zikirin nan ta iya ruwa ba kwana goma ba kadai ba kwana sha biyar ba har tsawon watan zai rinka ji ma'a shu'uri ma'a shu'uri bi daiqin shadidin fi sadri tare da kuma zai rinka jin kunci mai tsanani a cikin kirgin shi inda zalika a yayin da yake ta waɗannan zikirorin ga larurorin sai ga larurorin sun karu ga kunci a kirgin shi sai malamin ce ya atika sai ka sa shi wannan mara lafiya zo gare ka fa taqra alai bi ruqya sai ka karanta mishi ruqya din iddatan harratin sai da dama fa sayusra'u to zai fadi ya suna insha Allah in Allah ya so ثم تعامله كما ذكرنا كما ذكرنا في الحالة الأولى سيكون معاملة بشي كما يبدو مكفى أهل فرقه جماعة عندنا من ذكركم كافي هذا كينا الحالة الثالثة حالنا أكو ما له ألا يشعر المريض بشيء في أثناء الرقية تأي يوا ينزو عندنا بيان أكن حالنا فرقه ده نبيو أهالينا أكو تأي يوا إن كيمش كراتون يزنا بيجي كومي بأسان بكتي كراتون فعند ذلك تسأله عن الأعراض مرة أخرى in kai mai karatu ka sake mai ka sake mai bai ji komai ba ya ce shi ba abin da ya ji kyaf sai ka sake tambaye shi game da irin larurorin dama da suke damun shi fa in lam tajid mu'dam al-a'rab in baka samu mafi yawancin alamomin sihiri tafriq ba mutawaffiratan sun cika fa hada laysa bi mashurin to wannan ya nuna ba sihiri aka yi mishi ba wala maridin kuma ba ainihin mara lafiya bane sai zama mai yiwuwa yana da wata matsala ne kawai psychologically mai yiwuwa damuwa ce ta dame shi ko kuma wasu abubuwa ne na rayuwa ko dai makamancin haka sai ce wa yankin an ta tayakkana amma za ka iya bin hanyar da za ka tabbatar da haka fatukarrara ar-ruqya salata marratin sai ka maimaita mishi karatun sau uku wa in kanat al-a'rad mutawaffiratan wa karrarta ar-ruqya lam yash wa lam yash'ur bi shay'in wa hadha nadirun jiddan tu'tihi al-ati yace to in kai mishi karatu har sau uku in ya zama mafi yawancin alamomin sihiri sun ainihin tabbata to sai kai ta maimaita mishi wannan rukuwar in ya zama kana ta maimaita mishi amma bai ji komai ba sai malam ya ce to amma fa wannan kaɗan ne da wuya har ai ta maimaita mai in ya zama bai ji komai ba kuma ai ta maimaitawa in dai har da alamomin sun tabbata ga kuma karatun kana kai kuma ya zama bai ji komai ba to wannan ba wahala to in ma har da haka ta faru sai malam yace to utai ati sai ka bashi waɗannan abubuwan ga su masu zuwa awwalan na farko tusajjilu lahu suwaran a suwara yasin wa dukhan wal jin ala sharitin wa yastami'u laha salasa marratin yawmiyan sai ka ɗaukar mishi suratu yasin da suratu dukhan da suratu jin a kasar guda sai rinka sauraron su so uku a yini ka ji waɗannan kasusuwa kowanne fa ka ji matakan shi fa kamar kafin ne da panadol da tango da atc kowanne fa akwai aikin shi idan likita ya bada magani kaza ya ce wannan shi za a sha daga kwana kaza zuwa kwana kaza idan aka ji da sauran larura a dawo in aka dawo da wahala ta zama irin wancan maganin da likita zai bayar sai kuma ya zama wani zai bayar in ya bada wani aka sake dawowa wani fa zai sake bayarwa to ka kiyaye abin da ake gaya maka ka ji matakan nan karka ɗauki kasar ɗin wani mataki ka bayar a wani mataki kowane mataki ka bi halin farko ka bi irin kasar ɗin da zaka bayar na biyu ka bi na uku ka bi na hudu ka bi sai ce to duk ɗin al'amari ya faskara an ta karatu an ta karatu bai ji komai ba sai ka ɗauki suratu yasin da suratu duhan da suratu jinni akan kasar guda sai ka bashi ka ce zai rinka sauraro da safe da rana da daddare a saniyan abu na biyu al-iksaru min al-istighfari ka ce mishi ya rinka yawaita ainihin istighfari mi'ata marra so ɗari au aksar yawmiyan ko so ɗari ko fiye da so ɗari a yini guda to so ɗari shine abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yana yi so ɗari ko kuma mafi karanci ya yi so saba'in a yini don haka muna baka shawara tsaya a yadda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba shi cewa ya yi istighfari a yini ainihin so ɗari hadisi ne dai sahihi daga ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahih muslim yana kuma cikin ainihin riyadu sabi na babin tuba sai ka ce to ya rinka ainihin istighfari so ɗari ainihin ayyuri salisan na uku al-iksaru min qawli la hawla wala quwwata illa billah mi'ata marra ya yawaita faɗin la hawla wala quwwata illa billah so ɗari au aksar ko fiye da haka yaumiyan ayi ne guda shi ma wannan kamar wancan sai ce kullu hada duk waɗannan zaka bashi ne da muddatu shahri ka ce mishi tsawon wata guda ya cika kula da waɗannan abubuwa thumma taqra'u alayhi ruqya sannan sai ka zo sai ka karanta mishi kuma ruqya din wa tu'amiluhu kama zakarna fil halatayni al-ula yani sai kai mu'amala da shi kamar yadda muka faɗi a hali na ainihi wato farko da hali na biyu halayen biyun farko din nan waɗannan zikirorin da kake jin ana cewa ka bashi yayi a halin yana da laruran nan in ya zo maka ya warke fa za ka yi nasiha da ya ci gaba da su tun da shari'a ne domin rashin kula da su ne yake saka mutum ainihin a cikin haɗari to shi yasa in ka ainihin samu ya warke kamar yadda na faɗi a karatun baya hanya ce ta da'awa fa sai ka ce to kaga waɗannan abubuwan duk da aka baka ba nan haka suka zo daga manzon Allah sai ka rinka kula da su kayi kaza kayi kaza kayi kaza ka daina jin kiɗa ka daina kaza ka daina kaza ka daina kaza ka daina kaza to ka san wani lokacin malamai sun da barazana ya ce kuma ka kuma aljini da ka ta dawo na sai an dan yi barazana tun da sun jahilan wani lokacin kai tsaye duk yadda ka gaya musu sai sun dan ji an yi barazana kana sakaci to aljini zai dawo idan haka ka kiyaye shari'a shikenan baka faɗa mishi ƙarya ba domin dama rabuwa da Allah shi yake sa Allah yake sallada irin waɗannan miyagu a kansu Allah ya kiyaye almarhalatu salisa min marahil ilaj mataki na uku daga cikin matakan magani din marhalatu ma ba'da ilaj to yanzu an gama magani to wani mataki kuma za a dauka tun da an gama magani wa idza shafahu Allah ala yadayka idan Allah ya warkar da shi a bisa hannunka wato ta hanyar ka ya samu sauki kenan kaga aka ce Allah ne ba shi sauki ba kai ka bashi ba wa sha'ara bil afiya kuma ya samu lafiya fa tahmadu Allah tabaraka wa ta'ala alladhi waffaqaka li dhalika sai ka gode wa Allah mai albarka da daukaka wanda Allah ne ya maka wannan gambakatar din Allah ne ya datar da kai wa tazdadu ko faqaran ila Allah ta'ala sai ka ainihin ƙara kai bukatunka zuwa ga Allah kai tuwaffaqa fi ghairiha min al-halat don ka sake samun dacewa a wasu halayen daban wala ya kuni zalika sababan fi tsoyanika warkewar da wancan yi a hannunka kar ya zama ainihin sababinka kuma na karkacewa Allah ko dagawa kace haba ni na wasa ne wani na dole ne sun yi mishi asiri da mu bane haba ana wasa da mu ne a to ba a haka kun kan haka ta zama mushriki ka shiga cikin mulkin Allah kenan Allah kadai ne yake iya tinkaho da kanshi yace wa qad faqadarna fani'mal qadiruna yace mu muka kaddara mu muka yi haka kuma na dalla da mu a gaishe mu sai mu ba wanda ya iso hakan ba Allah ba eh akwai wanda shi a Kano ya taba akwai wani malam sani so yake gaya mai na'am shi yana tuka mutun nan da sauran eh sai aljani in ce in ce ba kai ne kai zina da wancan ba sai ya san sarin sai sai tona mai asiri to ka ga ko to to yanzu da aljannin ya so sai gore shi zai shige shi ya murza shi yadda ya kamata abin da ya kamata kenan sai ya tulale ya gogore to ka ji ko to saboda haka abin da ake so jama'a sai an yi tawalu akan harkar sai an koma ga Allah amma kana jin kai wani ne wallahi wallahi sai Allah ya hada ka da aljanu sai sun baka wahala amma ka koma ga Allah ka gani da Allah kai za ka dogara don su waɗannan malaman ƙungiya suna cewa wai akwai wani tsafi ne da mu masu tsaya muke don haka wai muke faskara aljanu kaga su ba su taɓa sanin cewa in ka dogara ga Allah Allah zai sa ka fi ƙarfin komai ba har aka samu wani zindikin malami wanda yake limami ne a NNPC ta anan Kaduna har yake cewa wai istin taki wai ake yi wai laya ce ake ɗorewa ake matsewa saboda shi gaba ɗaya ya jahilci abin da ake nufi da sunna wai laya ce ake istin taki saboda me saboda malaman su na ɗariƙa ya san suna istin taki suna matse laya ta rinka magana ana yin wannan akwai wannan a cikin tsafi inda za a sa laya laya ta rinka magana ana yin wannan tsafi na ma kafirci ne duk wanda ya haka ya zama arni to malaman su suna yin haka dan haka da aka zo ana ainihin magana da aljani ta hanya a karanta alqur'ani sai ce istinfaqi ne Allah ya kiyaye to shine sai ainihin malam yake cewa wa takabburuka wa takabburuka kuma kayyanin ya zama shine sababin girman kanka sai sai ne iktibasi abin da ake nufi da iktibasi a cikin balaga shine kana cikin magana sai ka jero wata waka sai ta ci gaba da maganarka ba tare da ka ce mawaki ka ba ya ce kaza ba kana cikin magana sai ka jero wata waka sai ta shiga to lokacin da qur'ani ya zo sai zama malaman musulunci sai suka koma madadin kana cikin magana ka jego wata waka sai zan kana cikin magana sai ka jego wata aya alqur'ani sai ka faɗi da ita ko ka ƙarasa da ita kamar nan kaga abin da yake cewa wala yakunu zalika sababan fi tughyanika wa takabburika wa in ta'azzana rabbuka la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid ku tuna yayin da ainihin ubangijin ku ya sanar da cewa in kuka gode mishi zai ƙara muku in kuma kuka kafirce kuka kangarewa Allah kuka yi fajirci Allah maɗaukakin sarki ya ce lallai azabar shi tana da tsanani Allah ya kiyaye wal marid mu'arrabun fi hadhihi al marhala li tajdid sihr to ga wani hadari ya kai mara lafiya aka ce a irin wannan halin kuma yayin da ya warke shi mara lafiya to yana cikin hadarin fuskanta a sake sabunta mishi sihirin لأن كثيرا ممن يعملون السحر domin da yawa daga cikin masu zuwa ana musu sihiri akan wani idza sha'aru bi anna al-marid dhahaba ila li ahad al-mu'alijin lil ilaj adu ila as-sahir li jaddida lahum as-sihra marratan ukhra zaran ya ji cewa ainihin shi wani da yaje asirin da ya ji cewa mara lafiyan nan ya je wurin wani mai maganin sihiri an karya wannan asirin zai koma wurin bokan shi dan bokan shi ya sake maimaita mishi ainihin sihirin nan wani lokaci na daban sai ce wa libalika ya zuba almari da Allah yi ulima ahadan bibalika wajibi ne ga mara lafiya sa'ad da ake mishi maganin nan ya ja bakin shi shi kai ya ba kowa ya sani ya bari sai ya wada ke tukuna fas kaga wannan na daga cikin ainihin hikima ta shari'ar musulunci domin dama wancan ɗinkin ya fi ƙarfin ka ne je zalunce ka a wurin doka to abin da za ka yanzu ka samu da za a yi maka magani sarara sadaf an maka magani in ka watsake to shi kenan shi ne za a zo a baka ainihin kula da waɗannan tahsinat ba laya za a ɗauko a baka ba a ce to ba wannan laya ko an yi asiri ba zai kama ka ba a'a ga abubuwan da za a baka sai ce wa ala kulli halin amma dai kowane hali ne al'amarin ya kasance to to da hadin tahsinat sai ka bashi waɗannan ainihin tahsinat din ka bashi waɗannan su ne katangu jama'a su ne katangar da zai zauna lafiya insha Allahu waɗanda zai zama in Allah ya so ko an sace mai asiri ba zai kama shi ba ba a ɗaukar laya a baya mun fi kowa zafafawa a kan laya don mu laya ko da ƙur'ani ka yi ta muna ce mata shirka su ko waɗannan sun yi sako-sako duba abin da mai risala ya ce domin dangin su ne malikawa ya ce in laya ta alƙur'ani ce babu laifi to amma mu laya kowace iri ce inda sunanta laya sai mu ce kafirci ce me yasa haka manzo Allah yace hadisi sahihi yana cikin musnad Imam Ahmad jama'a mun gane wannan da kyau to yaushe ne kuma za a ce wai mu ne kuma za mu ba da laya an yi ba kowa faɗa da laya kuma kamar yadda na taɓa faɗi a baya zaka je wani abin mamaki sai su ce kuma mun muna da zafi akan aqida ba mu da sassauci akan aqida sai su ce sun cika zafi akan aqida kuma an jima sai su ce amma fa bokaye ne na ka ce ne dokan sun sai su ce magana da aljanu magana da aljani dokanci ne ne dalili sai ce shehu usman ne ya faɗi a cikin littafin lugal ulbab sai ce to ai shehu usman nan ya ce magana da tsuntsu dokanci ne shin kai baka magana da aku aku kuturu baka magana da aku aku ba a magana da shi ana yi to shi kenan yanzu duk wanda ya magana da aku ya zama kafiri kenan a'a to sai a ce ashe waccan maganar ma da shehu usman ya ba haka yake nufi ba yana nufin bokayen da ke da'awar suna magana da aljanu bokayen da ke da'awar suna magana da ainihin tsuntsaye suke da'awar suna magana da jahilai amma ba haka da manzo Allah ya magana da aljanu ah manzo Allah ya magana da aljanu kuma shehu usman zai ce wanda ya magana da aljanu kuma ya zama kafiri shine hadisin ɗazu da muka gaya maka da manzo Allah ya magana da aljanu yana cewa ukhruj abiyallahi fita ya kai makiyin Allah da wa manzo Allah yake da mara lafiya za a zo da mara lafiya aljanu ya kama shi ko manzo Allah ya ce fita kai makiyin Allah kuma ya zama da mara lafiyan yake wani ne ya shiga to waye mutum ne ya shiga ko kifi ko tana ko matsatsaku ne ya shiga aljanu ne ya shiga shi ne ke cewa ukhruj aduwallahi ana rasulullahi kai yanzu ka zo sai ka ce ukhruj aduwallahi ana abdullahi don haka suke cewa su waɗannan zindikan to kai za ka ce kai anta rasulullah a a kai ba manzo Allah bane sai ka ce ukhruj aduwallahi ana abdullahi kai bawan kai makiyin Allah fita ni bawan Allah ne nake magana da kai jama'a mun fahimci wannan da ku Allah ya shirye da mu to to muhafaza ta farko da zaka bashi sai ce al'ula abu na farko da zaka bashi al-muhafazatu ala salati fi jama'a kace mishi lalle ya rinka kula da sallar jama'a asaniya ta biyu adamu sama'il arabi wal musiqi ka ainihin ce mishi ya daina sauraron kiɗe-kiɗe da music goge da makamantansu asalisa ta uku alodo qablan nawmi ya rinka yin alwala kafin ya kwanta wa qira'atu ayatul kursi da kuma karatun ayatul kursi الرابعة تبدو البسملة عند كل شيء دي أبن دي سيكة رنقين بسم الله الخامسة تذير يقول بعد صلاة الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة سورة السادسة تشدى لا يمر عليه يوم إلا ويقرأ شيئا من كتاب الله kar ya sake wani yin rana ta fito ta faɗi bai karanta wani abu na littafin Allah ba aw yastami'u in kana ummiyan in kuma jahili ne bai iya karanta komai na alqur'ani ba sai ya samu kasar da yana jin ainihin karatu na alqur'ani ka ce mishi a wuni da lallai ya karanta qur'ani ko kuma ya saurari karatun qur'ani as-sabi'a na bakwai musahabatu salihina ya zama mutanen kirki ne abokan shi ya daina abokai da yan iska in da dan gidan kulab ne ka ce tuba ya samu ustazai su ne abokan shi الثامنة تتكف المحافظة على أذكار الصباح والمساء يكيا أين ذكرين بشراء مسلم تتكرنكر ودن بأينهم وأرنك أينسو بأينهم سافي بيما أقول ذكرين أينهم سافي بيما انكرنك لتاف صحيح كلمة طيب أينهم ذاك ساميسو بأينهم سورة متفوية أن بسكزو سبكاو أينهم ذكرين دمك من تنسو كمين وقات إمام مالك بخاري بمسلم بالأذكار مع الإمام النووي da littafin alwabil sayyid na al-imam ibn al-qayyim da littafin hisn muslim da ainihin makamantan irin waɗannan tafan za ka samu zikirori ga sunan irin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta a yi da safi da waɗanda ya shar'anta a yi da yamma to shikenan in waɗannan suka faru shikenan in dai yana kula da wannan da izinin Allah duk wanda ya mishi asiri asiri ba zai kama shi ba Allahumma sai dai jarabawa kuma don akwai jarabawa kuma wannan wani fannin ta daban ne ita jarabawa duk kula kan Allah sun sai jarabce ta kamar yadda muka ji waɗancan annabawan don waɗancan annabawan za a ce za su kula ne a suna kula amma jarabawa ce Allah yakan jaraba imanin ka don ya ƙara maka matsayi misali bayan da wannan matsala ta faru ai Allah yake cewa annabi wallahu ya asimuka minan nas Allah zai tsare ka daga mutane yanzu ka ga da bai samu wannan garantin ba amma yanzu samu wannan matsala sai ta sa ya samu wannan daraja ina fatan mun gane to haka al'amarin yake na wa ke magana وعليكم السلام now mace ma za ta rinka yin sallah cikin jami'i mana babu wanda yake kada mace sai sallah cikin jami'i kwarai da gaske abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake idan ɗaya daga cikin ku matar shi ta nemi za ta je sallah da asuba ko sallah da isha in za Allah yake kada ya hana ta sai malamai suka ce ai abin da yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake isha da asuba saboda in har ka iya kyala matarka ta fita sallar isha da duhu da sallar ainihin asuba da duku duku to a shi kyale ta zuwa sallar azhar da la'asar da magriba ma shi yafi dacewa don haka babu wanda ya hana mace ta je sallar jama'a to mas'alar da take faruwa mu a nan ƙasar Hausa an samu bala'i ya faru bala'in nan da ya faru shine jahiltar sunna jahiltar sunna din nan shi yasa sai aka haramta wa mata zuwa ainihin masallaci to wannan sai ya haifar da in aka tashi gina masallaci sai ka ga ainihin wato mata ba su zuwa inda za ka je ka samu wasu kasashe in an tashi gina masallaci za a ainihin wato yanke sashen baya shi ne na mata allahumma ko da ba a yanke cewa iya gini kaza shi ne na mata ba don a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi bai yi wani gini ya zama shamaki tsakanin maza da mata ba bai kawo wani labule ya sa ya zama shamaki tsakanin maza da mata ba a safafan baya sai aka ware sahu kaza da sahu kaza na mata sahu kaza da sahu kaza na maza inda wannan ta bayyana karar shi ne annabi yakan ce mata kar ku sake ku dago kanku har sai maza sun dago daga sujuda sun zauna sai ne riwaya yake saboda lokacin mazan suna ainihin sanya kaya ne irin yadda yara ke sawa irin zani din nan daurin mai gida da ake cewa wato a zo mutum ya yi sille babu yango tare da shi zai zan ya daura mayafi kawai sai ya kulle shi a dokin wuya to kaga a irin wannan halin in a ce mata suna baya suka riga maza ɗagowa mai yawa za su ga maza ta baya to shi yasa sai aka ce su rinka ɗagowa daga baya ashe idan jama'a suka gane wannan da kyau za mu gane ba a hana mace zuwa sallar jama'a ba kuma zuwa sallar jama'a ɗin nan idan mata su ne wallahi sai an fi zama lafiya da su ko kuma sai ka ga cewa ba su cika damun ku akan zuwa gidan biki da zuwan su gidan suna ba dan mata dama ba wai fita ne suke ainihin so yi zuwa gidan biki a salatan ba su dai suna son dai su dai rinka fita su dai rinka fita da shige kuma wannan haka yake a ɗabi'ar ɗan adam don kulla mutum a wuri ɗaya yana kuntata rayuwar shi a to sai a ce za ta iya fitowa ta sallah a zahar za ta fito sallar la'asar in ana wa'azi za ta zo ta ji abin da ake so shine ta karantar da matar ta jin tsoron Allah in ba haka ba mace nawa ce ta ɗau kwarto ta kai kan gaban mijinta wanda yake ji tsoron to ayin ta fito za ta wuce iskanci daga nan abin da yake damun ta kenan mace nawa ce ta ɗauki kwarto ta kai ɗakin mijinta a gaban mijinta ya kwana da ita to ashe abin da ake nema da kai shine ka tsoratar da ita Allah kawai wannan kawai shine Allah madaukakin sarki ya shirye da mu na'am wa alaikum salam na'am suwa a ana nuna darajar su ne kamar yanzu a ce mutumin da ya yi sadaka da rago guda kama a ce ya ɗan gidan obasanjo ba su sadaka da shi ne kowa zai fahimci kai aika ɗan gidan obasanjo a ɗauke shi a bayan sadaka lallai abin da ya kai to sai ake nuna ya'ya masu daraja ya'yan isma'il a ce sun shiga halin bauta a misali kayanta guda huɗu ya ka samu daraja shine misalin da ake wa alaikum salam wa rahmatullah eh na'am sosai kuwa mai tambaya yana cewa aka zo ana yin rukuya ana kokarin karya asiri ko kora aljani shin idan ainihin aka zo ba a cire wannan hotuna ba ko irin wannan layu da sauransu shin za abin zai iya samun matsala kwarai da gaske wannan mun sha gada haka misali mun taɓa wata mata karatu na alkur'ani bayan duk an gama binciken ta ashe ta mana ƙarya mushrika ce ba mu sani ba tun da ta ɓoye mana mun yi mata abin da za mu yi mata na wa'azi mun karɓe layin da za a iya ashe tana nan da layinta a kwankwaso kuma za ka bincika kwankwason mace ne abin da wa'azi za ka faɗa mata gaskiya ta ji ta ji bata ji ba ogo aka karatu juyin duniya aka rasa yadda za a yi ta faɗi ga ta dai ta suma amma aljani bai fita ba ya ƙi magana asiri da kare ba duk abubuwa sun rikice aka rasa yadda za a yi shi kenan sai aka sassauta da karatu nace mata ke baiwa Allah ki ji tsoron Allah in kina balaya ka ki wahalar da mu tace to sai dai wata nan da ban cirewa nace to ku tashi ku bani wuri tunda ku arna ne a to ba ta jin magana mana to duk mutumin da yake da sauran ganin mutuncin laya wannan mutumin arni ne akwai arnantaka a zuciyar shi babu shakka in ba haka ba kai da ka zo gaban qur'ani kuma ina ruwanka da kafirci amma kana gaban qur'ani kuma kana ganin har yanzu akwai wannan ba ma gujiyar laya tana da daraja babu shakka arni ne kai sai da haka ya kamata a gane wannan jama'a hoto din nan da duk waɗannan abubuwan za su iya kawo matsala Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye saboda yadda lokaci ya ƙure mu saurara a nan karatun sarimul battar daga yau an saurara a kan shi a nan insha Allah ta'ala sun in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu bayan sallah wannan ainihin shi ne jeren biyar kaset na arba'in da biyu insha Allah ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika